نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to za mu ci gaba da karatun alfiyatu bin malik kamar yadda Allah ba mu iko muka faro kuma za mu tashi ne a la'an nafiya lil jinsi idan aka ce la'an nafiya lil jinsi ana nufin lace wacce take kore jinsin abu ga baki da kun gane ko akwai la wacce take li nafil mufrad ba ita ake tadi ba ita tana kore abu ɗaya ne kamar ka ce la rajulun qa'iman bal rajulani la rajulun ka'iman ba wani mutum da yake tsaye bal rajulani sai dai mutane biyu kenan na nuna mutane guda biyu kawai su ne a tsaye ba ɗaya ba wannan la ne na fil wahada kenan ko kuma la na fil wahid mun gane ko to wannan ita lace wacce take kore dukkan samantuwan jinsin dan adam in ka ce la rajula fiddari to yana nuna kwata-kwata gidan babu jinsin dan adam kenan kun gane ba jinsin dan adam kwata-kwata a gurin in ka ce larajula fiddari to tana da sharuɗa guda shida wajen aiki da ita na farko ta zama lanafiya banda la za'ida a wacce ba ta korewa sannan abinda za a kore ita an ya kuna jinsan abinda za a kore da ita an ya kuna manfiyu biha aljins in ka ce larajula fiddari ya zama kana nufin jinsin dan adam ne kwata-kwata babu ba namiji ba mace kun gane wa ayin kuna nafiyu nassan fi zalika nafiyin kuma ya zanto nassi ne ba wai ya zanto ba nassi bane sannan kuma kada jihar da majrur ya shiga mata sannan kuma isminta da kabarinta zama na kira duka so malam sai faɗo wa'insu daga cikin sharuɗin ta ya ce amala in na ji'alli lafi na kira mufradatan ja'atka au makarara la nafiya lil jinsi tana ɗaya daga cikin nawasikh na mubtada tana ɗaya daga cikin nawasikh na mubtada kun gane saboda tana ma mubtada nasba ko kuma tana mishi fatha ya danganta da da nau'insa kun gane shikenan sunan da ke khabar kuma sai ta mai sharafa shi ne ke cewa amala inna ja'alli lafi na kira to kan karatu mace ka ce ij'al amala inna ka sanya aikin da inna take yi fi na kira ga na kira wata ma'ana sharaɗi ne isminta da khabarinta zanto duka na kira la rajula fiddari kana nufin jinsin ɗan adam kwata-kwata ba shi a cikin wannan ɗaki mace ne ko namiji mun fahimci wannan ko kaga rajula ai na kira ne yawwa mufradatan shin laɗin nan ta zo maka ita ɗaya ne kamar yadda kace la rajula fiddari ai kaga ita ce guda ɗaya tal au na au mukarrara ko kuma ta zo an maimaita ta kamar kace la haula wala quwwata illa billahi kaga nan idan muka duba da kyau la haula ga ta nan ko sai aka sake maimaita ta aka ce wala quwwa to ya nuna cewa kenan la wace nan nafiya ta lil jinsi still kaman yadda ta farko ta aiki na biyu ma za ta yi aiki ta nasba ko kuma ta fataha kaman yadda zamu gani ya bi ta ko malam sai ya ci gaba da cewa fansib biha mudafa naw mudari'a wa ba'da zaka al-khabar dhkur rafi'a to idan la'an na kira la'ismula yana da halaye kamar haka mun yi shi a cikin ibn wardi ko ismula zai iya yi wa suna mufradi suna mufradi zai iya zuwa mudafun au shabihan bil mudaf to idan ya zo mudaf to hukumuhu an nasbu hukumuhu shine annasbu haka ne in ya zanto shabihun bil mudaf shi ma nasba za a mishi in aka ce nasba za ka ga fataha guda biyu wasali sama guda biyu sune nasban kamar misali ka ce to kamar misali ka ce a abdullahi ka'imun afon kamar ka ce rajulun ka'imun mutada ko rajulun mutada ka'imun khabar ko fadillah ko kuma ka ce abid abidu sanam mai batun gunki ko to in ka ce la abida sanamin maujudun duk wani mai batun gunki ka ka kore shi kenan shine la abida sanamin maujudun kun gani in ka lura da kyau ina ismila anan shine abida sanamin abida sanamin shine ismul anan to in kun da kyau ai abid mudaf ne sanamin mudaf ilai ko to da ka zo da la sai kai ma abida nasba to shine fansib biha mudafan to idan ka ce la tali'an jabalan ma'rufun la tali'an jabalan ma'rufun in ka ce tali'an jabalan wannan na ce mai shabihun bil mudaf kun gani to sai kai mishi nasaba shi ma saboda haka ismula idza kana mudafan aw shabihan bil mudaf fa innahu mansubun wannan kaida take haka take ra'a misra to ai shi shi da ko da ke da ka andalus ne kun gani shine fansib biha mudafan aw mudari'a mudari'a bi ma'ana mushabihi mushabihi mushabihi mushabihu wanda ya kama da shi ba kun sai da kanina ka samu mudari saboda yayi kama da suna wajen daukar rafa da nasba ya fito wannan wa ba'da zaka al-khabar kur rafi'a to wadhkur ba'da zalika wadhkur al-khabara idan ka kawo ismu la mansubun ala annahu mene mudaf aw shabihan bil mudaf to daga nan sai ka kawo mene sai ka kawo khabarinsa marfu'i la tali'a la ma'abuda sanamin sai ka ce maujudun gashi nan la tali'an jabalan la tali'an jabalan maujudun bi ma'ana ko kuma ka'inun sai ka yi rafa'a me mishi rafa'a wasu ka ce la ita ce ta mishi rafa'a kun gani la ita ce ta mishi rafa'a a inda suka tafi akan haka domin yana ɗaya daga tana daga daga cikin nawasikh na mubtada da khabar ita la tunda ta yi nasba ga mubtada ta kuma yi rafa'a ga khabarinta mun fahimci wannan ko to wadhkur rafi'ahu sai ka kawo abinda la ta rafa'a a gaban mubtada dinka ismula kenan وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعله مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا to idan ismula mun ga mudaf ko mun ga shabihan bil mudaf da hukuncin su nasba ne to idan ka kawo ismula suna mufradi ku duba an ce mufrad anan ba ana nufin mufrad ne wanda ke da musanna ba a'a ana nufin ma laysa mudafan wala shibihan bil mudaf in ka ce in ka kawo suna mufradi zai iya zama alam kaman yazidu kun gane ko to ismula idan mufrad ne to tubnihi ala dhammi ismula ba idan ka kawo shi mufrad ne na'am idan ka kawo la kamar yadda muka ce ba shine mabuni ba shine wanda suna sunan la mufradi ba mufrad anan ba yana nufin mai musanna ne ko da jami ba to in ka kawo ismula din a matsayin mufrad ko ka kawo shi musanna ko kawo shi jama'ul muzakkar salim ko jama'ul nathir salim to za ka yi bina'in shi ne za ka yi bina'in shi ne alama yun sabu bihi alama yun sabu bihi za ka yi za ka yi sai ka ce la haula wala quwwata illa billahi ku duba la haula kaga idan ka ce la rajula fi dari rajul ba mufrad bane anan tunda ba ba ba ba, ba mudafun ne ba ba shabiyan bil mudaf ba to la rajula fi dari yanzu kaga da la da rajul ka fa haɗe su ne ka manne su gudi daya a matsayin karma ɗaya kawai yanzu ba asali ai kalmomin biyu ne ko la daban rajula daban to in ka ce la rajula to yanzu yana matsayin kalma ɗaya ce mabni ne anan alfatihi kun gane kamar yadda kakan kawo ahada ashara yanzu ahada ashara ai yana da mabni ne alfatil juz'aini ko to in ka ce la rajula fi dari to sai ya zama la nafiya lil jinsi وهي من نواسخ من نواسخ من نواسخ الابتداء رجلا سيكتشي اسم لا مبني على الفتح لأنه مفرد إن مثنى ني مثنى بأنا مش نسمع نيدا يا أمبا سيكتشي لا مسلمين موجودان كو مؤذبان لا مسلمين مؤذبان لا نافية الجنس مسلمين اسم لا مبني على الياء za ka ce mabniyun alal ya'i li'annahu musanna ya fita ko wannan point ne mai kyau ku rike shi la musulmaini mu'azzabani musulmaini ism la mabniyun alal ya'i li'annahu musanna mu'azzabani sai ka ce kuma khabaru la marfu'un bil alif li'annahu musanna shikenan ka gama da shi in ko jamul muzakkar salim ne jamu muzakar salim ana mishi nasaba da menene da ya'un da ya'un ne ake mishi nasaba to sai ka ce la muslimina mu'azzabuna la muslimina mu'azzabuna la nafi aljinsi muslimina ismu la mabni alal ya'i li'annahu jamu muzakar salim kun gane still fa yanzu ba suna nan murakkab ne ba sannan kuma mu'azzabuna sai zanto khabar la idan kuma na jama'a nufin salim ne sai ka ce la muslimati saboda jama'a zakar sali yun sabu bi kasratin ne ko yun sabu bi kasratin sai ka ce la muslimati mu'azzabatun wasu kuma sun ce za a iya cewa ma la muslimata amma ba shine shahara ba wannan la muslimati sai zanto muslimati ismula mabniyun alal kasri niyabata alal fati li'annahu jamma na salim mu'azzabatun sai zanto khabar nala ya fita to mu kiyaye shi da kyau wannan latifa ce mai kyau to amma idan ismula can ya ce mana mufaradatan ja'ata an karara ko ismula idan ba a maimaita ta ba ko an maimaita ta ba duka mabni ne alal fathi so ita ma la kaman yadda inna take yin nasaba haka ta yin nasaba sai shi yasa ce mana can a farko amala inna ja'alli lafi nakira to tana yin nasaba ne ga mai wanne mudaf da shabihul mudaf mufrad musanna jamu ma muzakkar salim da mu'annath salim su tana musu bina'i ne tana ginin su ne akan fata an gane ko jamil jiddan wa rakibil mufrada fatihan kala haula wala quwwata wa sanij ala to idan har ya zama ladin an maimaita ta takarrarat aka ce la haula wala quwwata illa billahi to kaga da la da haula murakkab ne dukansu compound word ne haɗe suke kamar an haɗa hashar haka suke manni kun gane to sai ya zanto la haula to haula din nan mabni ne al fathi shi yasa ya ce wa rakibil mufrada kai tarkibin la da sunanta mufradi fatihan kana mai mishi fataha nan fatihan za a sa mishi wasu liɗe ne inda ya ce nasiban ne to sai a ce la haulan ku gane da ya ce nasiban ne to sai a kawo fata wasala guda biyu mun gane ko amma da ya ce fatihan to sai a sa fata wasali ɗaya kawai tal mun gane nan gurin saboda da yawan wallahi ana rikicewa kala haula wala quwwata kala haula kaga yanka ce la haula la da haula nan mabni nan kalma ce bi musaba kalima wahida fakat kaman ahada ashara ne in aka ce ahada ashara to nan yanzu kalma ɗaya ce tal baina baina kalma ɗaya ce tal saboda an tarkibin su ne ko jari baita baita mun gane yanzu to warakibil mufrada sunan la idan ya zama mufrad ne kai tarkibinsa da laka haɗe su kuke sa a matsayin kalma ɗaya tal waje alif sani na biyu kuma ka sa mishi ka sanya shi ya zama marfu'an to kun ga an rafa'u min alamatul bina'i ne ko kuma min alamatul irab shikenan sai ka ce la haula wala quwwatun illa billahi to nan haula shi mubni alfati ne amma quwwatun fa mu'rab ne nan marfu shine marfu'an aw mansuban la haula wala quwwatan illa billahi quwwatan ba an yi nasaba ba nasaban shine wannan fatatan da muke gani aw murakkaban aka ne ko waj'al wa salij al marfu'an aw mansuban aw murakkaban ko kuma shi ma kamar shi murakkab ka ce la haula wala quwwata kamar yadda la haula haula na mubni al ne ko to shi ma wala quwwata shi ma na mubni al fatih saboda haka idan ka kai bina'i a na farko quwwata kana da fuskoki uku la haula wala quwwatan la haula wala quwwatun la haula wala quwwata marfu'i ko mansubi ko bamni al fatih ya fita? wa in rafa'ata awwalan to idan kai mana farko na rafa'a ma'ana la yanzu nan ka mai shi murabi ne na farko in kai mishi bina'i in ka ka mishi fata to mabni ne anan in ko kai mana farko rafa'a kace la haulun to na biyu latin su bi karka mishi nasba sai dai kai mene sai dai kai mishi rafa'a ko kai bina'insa sai ka ce la haulun wala quwwatan ko kuma mene la afwan la haulun wala quwwatun wala quwwata fuskoki nawa muka zama nan a la haula wala quwwatun daya la haula wala quwwatan biyu la haula wala quwwata uku haka ne ko sai kuma la haulun wala quwwatu na la haulun wala quwwata bina'i no kenan yanzu biyar ya fita to wannan fa yana da dan abin nan fa sai an fa bishi da kyau Allah ka samu dace Allah shi mana jagora to a gaba kuma sai yake cewa mene wa mufradan natan wa mufradan na'atan li mabniyin yali faftah awin siban awir fa ta'dili yanzu idan ka ce la rajula mahbubun kun gane a in ka ce rajulun mahbubun ba na da man'ut ba ne to idan ka shigar da la to shi na'ad din kana da fuskoki uku la rajula sai ka ce mahabuba kun gani kun ga yanzu rajulun mubni ne al-fatihi mahabuba shi ma mubni ne al-fatihi ya fita ko ka ce la rajula mahabuban da nasba kaga na farko la ismu la mabni ne amma ma'atufi din nan na atin ta ba la rajula mahabuban shi wannan na'atin mabni ne ko kuma rabi morabi ne anan tunda ka ce kai mishi nasba ko ka ce la rajula mahabubun la rajula mahabubun mahabuban ko mahabubun ko mahabuba mahabuba dukansu mabniyai ne la rajula mahabuba dukansu mabniyai ne la rajula mahabuban na farko mu'rabi ne a mabni ne na biyu kuma mu'rab na'atin la rajula mahabubun na farko mabni ne na biyu kuma fa mu'rab ne to shine ibn malik ke cewa wa mufradan na a'a na'ati ne yayi wannan na'ati ne ai ba zo kabarin ba tukuna idan aka ce la rajula mahbubun a'a ba kabar bane na'ati ne ai a tabi ne ko ka duba ai ya bita eh tunda ai in ka ce la rajula mahbubun to me yasa kai mishi rafa ka duba asali ismu la din asali ba ba ba ba ai rajulun ne rajulun mahbubun ko to in ka ce la rajula mahbubun wai mahbubun kai mishi rafa saboda kula da asalin la rafa'a ne yayi afwan asalin rajulun rafa'a ne yayi kun gane mhm to mufradan na'atin yati limabnin yati to suka ce wa yati na'atan limabniyin wa yati mufradan na'atan limabniyin shi ismula ai um, siffa sunan da zai zo ga balla wa ya ati afon yali ne afon to sai ka ce wa mufradan na'atan limabniyin yali to sai ka ce wa mufradan wayali shi na'ati da ya zo wanda ke siffanta ismillah yakan biyo bayanta mufradan a matsayin ya biyo abu yakan biyo bayan suna mufradi na la a la rajula mahabubun rajula nan ba mufrad bane mhm to yakan zo gaban mufradi sunan la na'atan a matsayin na'ati shi mahabubun ba li mabniyin yakan zo na'ati da ganin suna mabni a shikenan zaka iya mene zaka iya gina shi shi ma akan fata din la rajula mahabuba la rajula rajul ismu la mabni al fathi zarib mahbuba shi ma mabni al fathi ne wa atabi yatbal matbu ko eh shine didi haka ne dai shine fafta sai kai mishi fataha la rajul mahbuba fidari awun siban ko kuma kai mishi nasaba sai ka ce mene la rajula mahbuban fidari a wurfa ko kuma ka mishi rafa'a shi wa ne na addin la rajula mahabubun fiddari to in kai haka ta adili za ka yi adalci wannan darasi da muka yi mai tsada ne wanda bai gane ba sai ya je ya ƙara kiyaye sai sai bi ya bi audio za mu tsaya ne insha Allah ta'ala sai mu ci gaban Allah kai mu Allah ya sa muna ya sa'a duniya da lahira mun bancin nan ko? ta subhanakallahun biya mutu ƙashar da lailayen ta astagfirka tubi